Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Fuswat Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Matazu Road Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mutallib secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko lambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya محمد رسول الله أعلى وأرفع
يا محمد رسول الله أعلى وأرفع
محمد رسول الله أعلى وأرفع لا إله إلا الله محمد رسول الله أعلى وأرفع لا إله إلا الله وتبت برد جادلي باللطائف لا إله إلا الله وبالمصطفى المختار عين المعارف لا إله إلا الله شؤوني رفعت الكل لله سيدي لا إله إلا الله وواسطة الأوالي شؤوني رفعت الكل لله سيدي لا إله إلا الله وواسطة المحمود باب اللطائف لا إله إلا الله لئن صدقني بالأنين مزاره
لا إله إلا الله فما اشتاده في القلب ليس بصارفي لا إله إلا الله حبيب إلى العيش قد من أحبه وأذكره يومي وأمسي وآنفي حبيب خليل خاتم ومقدم كريم عظيم خلقه عند عارفي لا إله إلا الله بشير نذير آكب وثناؤه به جعل الفرقان بعد السهائف ألفت يمينا إنه الدار مفرد فلا يتأتى أن يصنع بتعرفي لا إله إلا الله وإنا لكل الأنبياء خوارقا من المصطفى قد هازها كل خارجي وهم كلهم بر ثرات أدلة وما كابن عبد الله عند الطوائف لا إله إلا الله كموسى وإبراهيم مع نجل مريم لهم رتبة والكل أمن لخائفين ولكنما المختار أرفع منصبا ومنه من أهل الأرض من الغفارف لا إله إلا الله فمنه علوم العالمين فآدم به علم الأسماء قبل التعارف فساد إذا أولاده وهو سيد لسر وجود الكون جم المعارف لا إله إلا الله إلا الله
فأوصافه قدسية ووقر سماء على رتبة الأرسال فوق السقائف فآياته آياته ووقر سقاء جيوشا بفيد من بنان اللطائف لا إله إلا الله وسبعت الأجار في وسط كفه وآيا الذي قد مات رأس الطوائف ثم شدنا وهو الأشجار والذيب الصحاب كذا زبية والدب إصاح عارفي لا إله إلا الله وتعداد أي المهتفى ليس نافئا فليس أشير الأشر ما في السهائف فيا رب فاسألني له الدار خادما وكف عني يا رب كيد المعارف لا إله إلا الله وتسقي بني وابكه وتميله رشادا فلا يرفع بيد الزخارف وأجل شؤون المنتمين عليه الزنا بدوا في الفلا والأرض أم كل عاكف لا إله إلا الله ولا تشمت الأعداء يوما بواحد فأنت جميل قادر ذو المصارف صلاة وتسليم على من سمت به مع بن عدنان رؤوس القدارف وآل وأساب مدى قول موقن وصدت برب جاد لي ذي اللطائف لا إله إلا الله زممت ركاب الشوك أنه المجمعات به جامع الله المفاخير أجمعا تردت به من كل ضيق وشدة دخلت به إذنا حسينا ممنعا لا إله إلا الله نبي عظيم القدر مفتاح رحمة به سرت أين الجيش ليس مدرعا لساني يذكر المصطفى سيناله مديح ذكي الأرف دارا مشيعا لا إله إلا الله تعدموا في كل وقت وبرهة إلى الله شكرا منشدا ومقدئا لأني متى ألزمت ذكري مدحه وكللت من الأعزام أجمع أكتأ لا إله إلا الله محمد رسول الله الله خلصت من الإشراك والشك والولاء إلى جنة الإرفان حرا مقنعا وترجعد ذكر المصطفى الدار راتي وروحي وروحي سامئا ومسمئا لا إله إلا الله والهوت والعدل المكفى مذلة ومين فكل المد فيه مجمع فمن جوده الدنيا وأخرى وعلمه أمد إلى من له عباد الذي وعى لا إله إلا الله ومن حسنه هور لجنان تبينا ومن نوره نور الفجور تفرعا ومن آي آي الذين قبله فليس سوى المختار كفاد رفعا فتنزل البرايا وتر إليه فلولاه لتلفي قريبا تمتعا أألقوا وعدتي أمسكوا تسيدي أليس صلاة الله والشعب أجمعا أأذكر وعدتي أمسكوا تسيدي أليس صلاة الله والشعب أجمعا لا إله إلا الله صلاة الله والسابع أجمعا أذكر هداتي أمسكوت سيدي عليك صلاة الله والسابع أجمعا أذكر هداتي أمسكوت سيدي عليك صلاة الله والسعد أجمعا أذكر عادتي أمسكت سيدي عليك صلاة الله والسعد أجمعا لا إله إلا الله حياتي لغير الخلق من زاد هلقينا ومن زاد على البطل الذكر في المينا كذلك امر الله والبل ذائق واذكره في ميزي الجين والعينا فصوتي لعبد الله أماد سيدي محمد المختار كرزا زهرينا متى أنك نتلقين فالأين ظاهر فنبتوك أين الأين أبدال ترقينا ولكن ذاك الشوق غير مزعزه وأين دواء الشوق يا جيرة العنا وشوقي إلى ذاك الجناب دواؤه حرام فلا نرجو شفاعا ولا أذنا فلوت عن البدر ثاني متى أرى جمالك عبد الله حسنا على حسنا صلاة وتسليم عليه مترمدا مع الآل والأصحاب كرنا على كرنا فأبدال مبعوث من الله سيدي محمد عبد الله من جوده الحسنى أبو البشر الرجال آدم ذاته بأولاده درا يلوذ به عينا هو كل نبي قال نفسي وأمتي يقول رسول الله أكرم به عينا
دلها فبرهام عبد الله بالرفق لا يزول فلا يبتسي نعمه وزيدا ولا إله أرى أن لعبد الملك حقيقة فلا عز للأبيار بالقلب لدينا وذلك فضل الله يهدف شاكرا وفضلا بيات الله بسودا ولا لبنان على آمد والآل والساب دائما صلاة وتسليم تنفي لنا الجنة لا إله إلا الله لا لا لا إله لا لا لا إله إلا الله لا لا- لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا الله غويت طريق القوم للمصطفى الكنزي الله الله طه أميري فاولي مخلد فوزي الله يا أولي أنا دهر الموسيء وإنني الله يا يا سنن يا حبيب الجواب لا يهدي الله يا يا هروب هروب ما تفا ما يروبه الله يا يا ويا تجرب الغيب جعل البيت في الله يا إلى أمور الله أمة فاضل الله يا إلى أحدكم فلا ربا سواه على إذن الله يا متين جليل وهو وكافي عبيده الله لا إله إلا الله يا أمر جليل عودا على عودي الله لا إله إلا الله يا سر كرامي دعوت إلهي يا الله يا الله وفيك أموت رواه ربي الله إليك ذلك أوصف العليم لأنه إليك أوصى به من دون فرد ولا غيب إليك فمن وجدك الدار وقادما Allah ya na da lere ma ya zai bata mai manzi Allah laila Allah wa la dole ya ga dole wa kalho Allah rida adla ido na darbe wala wakati Allah laila ya na fa anni al asra ta wa ta qani Allah laila wa Umar tabi Allah ya ya aye da te yanto ya aye wala rabbi Allah ya ya ba la ilaha wa aye do man yakun Allah ya ya ya te ba mo te sa la de yanto ya rabbi Allah ya ya يا رب فانصرني على كل مارد يا فإن مظلوم على الحج والعز ألا إله إلا الله صلاة وتسليم على خير مرسل ألا إله إلا وآله وأصحابه ذوي الفضل والحوض ألا إله إلا الله
محمد رسول الله عليه سلام الله الله تعالى وبركاته yau lahadi 25 ga watan shawwal wanda ya zo daidai da 4 ga watan nuwamba miladiya 2000 da bakwai ubangiji muna fatan allah yadda ka nuna mana wannan allah ka ba mu aran rai ko da yaushe ka ba mu jagora ko da yaushe mu zo mu ji wannan fasara diwani wanda maulanmu shehu salahuddin yas ya izini a zo a yi a nan a nan zawiyar tasa ubangiji allah ƙara ɗaukaka shi ƙara mai girma ƙara mai gara da alfarman manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wanda jagoranmu shehu mansur zai fassara akan wakallahu bismillah assalamu lillahi godiya da yabo sun tabbata ga Allah tabaraka wata'ala wanda yake shi kadai ya haifa ba ba a haife shi ba kuma bai da abokin tarayya wanda kowa da komai yake bukatar komai a wurinsa a kowane lokaci amma shi baya bukatar komai da komai a wurin kowa a kowane lokaci alhamdulillah kuma bayan godiya ga Allah muna ƙara godiya Allah da yasa za a fassara diwani a gidan ɗan faila na farko shine maulan mushirin bai wanda a cikin marfiyarsa lokacin da iwo haji shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yake faɗi ke cewa masallatai ma duk sun yi kuka zawuyoyi sun yi kuka muridai majzubai salikai ya ce kowa ya yi kuka yana ce ala rahimar ilahu a kiwon hibbi a babakarin fataya wa ra'asa sahabi jawadun mumfikun tali musallin da zikirin laili da na بجوز الليل في ذكر ولب شيخ رضي الله تعالى عنه yake masa kirari Allah ka ji dan dan uwana kuma masoyina shugaban sahabbaina wanda lokacin da Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ainihin nurul jazbur rabbani wanda yake zuwa da hasken Allah ya ambaliya a cikin zuciyarsa ranar maulidi wanda yake shi salahuddin radiyallahu ta'ala ya sha gaya mana a nan wurin maulidi shi ibrahim radiyallahu ta'ala ya miƙe bainal mala'i ya ce ina ne neman allah ina ne neman manzon allah ina ne neman shehu tijjani radiyallahu ta'ala ya zo Allah tabaraka wa ta'ala ya sauƙaƙe duk waɗannan halarori da na zana in mutum ya sadu da ni ya sadu da su babu wanda ya iya tashi a wannan lokaci sai maulan mushrikin bai to kuma in fa Allah sai ya zama wai diwani a gidansa za a fassara kaga ko dole za a yi hakuri da irin maganganun da za su rika fitowa dan tailar za a faɗi sosai albarka annabi shehu tijjani saboda shi ne wanda ya fara karɓan faila saboda ka a tauye wani abu na faila a nan gidan ha'inci ne dole za a yi magana a kanta shi yasa farko kamun ma mu shiga cikin sha'anin diwani din ya kamata ma mu san menene faila din ko menene dalilin da yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ajiye ta har zuwa ƙarshen zamani sannan ne ita da ne ita kuma ya ake a san an same ta kowa ne zai da jikar ji ce ni dan faila ne ko kuwa yaya abin yake to saboda haka mun gode wa Allah salati tabbata bisa haƙiƙanin rahmar Allah ya kutun da ya tattare dukkan sunayen Allah da sufofin Allah kuma idace da su a za mu karanta farkon taifirul usuli ila hadratul rasul wanda yake yana daga cikin kasa'isu na wannan diwani na farko duk wanda saduwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa wahala irin mu sai lazumci karanta tafsirul usuli da yawa ƴan uwa sun dauki kamar kasidu irin wannan kamar kauyanci ne ko yaran talakawa ko yaran marayu ko yaran ko jahilai su ce mun gode Allah tabaraka wa ta'ala da ya samu daga cikin waɗanda suke karantawa shi masoyi har abada waka tana amfanar da shi inda waka ba ta amfanar da mutum ba ta masa taraki da shi Ibrahim bai ce salatan wa madahan minhu qad sirtu saulama ba da salati da yabo da nake ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da na zama wata a cikin halitta Allah da ina in ka zo in ma ka same ni ina salati ga annabi in ma ka same ni ina yabo ga annabi kuma ikon Allah duk waɗanda suka yabi Allah sallallahu alaihi wasallam sun yabi subobinsa ne da sunayensa kalla waɗanda suka dangana da zatin ma'aiki amma shi Ibrahim sai da ikai ga ruhin annabi ya kai ga asirin annabi ya kai ga kafa'i na annabi ya kai ga akfal kafa'i cikin yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana shi Ibrahim radiyallahu anhu ya ji ana karanta alburda إمام البوزي فما بلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم شعران يمر مش الشكاي أنيا بوزي يسير فان أنه بوبوا sai da aka yi sai yake amma na fi shi sanin annabi shi fa mablagul ilmi indahu annahu basharu shi yace huwa al-kullu minhu al-kullu batnan wa zahiran tabarus wa ma lana fihi mashrab fa huwa tajallu adh-dhat bal huwa aynaha فملك العلي من هكذا ملكوت to irin waɗannan abubuwa duk wanda Allah ya masa muwafaka zai ci kai cikin wannan da'ira ya gode wa Allah kuma ya lazimci yawan sa kasadin diwani yana ji Allah ya saka wa malam Isma'il mai diwani da alkhairi ga diwanin sa ya cika ko ina yana da kyau mutum ma bai da halin ya zauna ya ringa karanta ya rika siyan kasadin kasadin bai yin yawa na kan sai in kasu da shafi irin wannan sai in sai ashirin ma ni ban sani wallahi ina ci in na fito na ƙara gani sai in sake siya saboda yaban annabi na gina ruhin mutum zai janyo maka abin da yake nesa ya kawo maka shi kusa ka gan shi kuro ballantana maganganun da yake fitowa daga bakin shehu sai ibrahim in yana faɗin annabi ɗauko maka annabin zai ya aje maka a gaban ka ya ce maka gashi ha anta wani biyu to sau da haka salatin Allah ya tabbata bisa asirin zatin Allah fassara sunayen Allah da tsofaffin Allah shugaban mu abin yabo sama da kasa fiyayyen talikai da alayensa da sahabbansa maɓuɓɓugar falala da kuyubatu a wannan diwani da za mu karanta kamar yadda aka sani diwani ne wanda yake na shehin da ita taro dukkan martabar da kowane ɗaya aka samu kowane ɗaya daga cikin mutum ya samu ya zama shehi fa huwa shaykh bi jami'i maratib al-mashiha shi ne shehin da ya tattaro dukkan martabobin shehunta wanda duk wanda ya samu guda ɗaya daga ciki to shi ma za a kira shi shekh to shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu duk abin da ya tsaitsaita ko irin raba a cikin shuyukh shi ibrahim ya tare duka sannan shi ne harshen da Allah tabaraka wa ta'ala yake magana da bayi a zamani kuma shi ne hasken zamanin shi ke saƙa rigar kaɗaicin Allah ya sa a kafaɗan muridi ifaɗa Allah Allah kuma ifadu duk wanda shi Ibrahim bai dinka masa rigar tauhidi ya sa masa ba in ya faɗi Allah sabo zai yi ko waye shi ko mun ilimin shi ko mun girman shi kuma saboda shi ne masjid wahdi shehu shi ke dinka rigar tauhidi ya dinka isa wa muridi a kafaɗa ya faɗi Allah kuma Allah ya faɗu amma in shi Ibrahim bai sa maka rigar tauhidi da ka faɗi Allah sabo za sai an ce a'udhu billahi sannan shi Ibrahim shi ne bagiran da Allah yake duba a cikin halitta kamar yadda ya faɗi ɗin fa aini inayatul ilahi bi fadlihi bi fadlin wa nisrin janibi dar talhazu ainihin idaniyar kulawar Allah tabaraka wa ta'ala ko a gida ko a daji ni kadai take kallo wallahi ومن لاحظت وعينها خف كل ما يخاف عليه والعدو يقرره duk wanda wannan idaniya ta Allah ta dube shi to duk abin da ake tsoro kai abin zai dawo yana tsoron ka makiyinka da bakinsa zai bude ya yabe ka ba dan ya so ba haka shi wuri sannan wannan diwani dai da zamu karanta diwani ne na wanda yake kofa wadda take budaddiya ga duk wanda yake so ya shiga cikin halar tsarkinsa shi ne makaɗaici a zamaninsa cikin ilimi ta tsaye da addini shi ibrahim radiyallahu ta'ala ba wai maganan wai a ce wai ko san annabi kawai ko kuma ilimi kawai kowane irin abu da ka sani ana bin Allah a cikin shi ibrahim ya zarce kowa har yana faɗi yana cewa zahabtu la'amrullahi fi kulli mazhabin li darki rasulillahi ghairu mu'ayyad duk wata matafiya da ka san wani namiji Allah yana ji isa da Allah na taɓa bin wannan hanya sai da ma na gama binta sannan aka yi kowa ya bi ta to sai da haka har wata ran shi maulan mu shi Hassan Din ya zo ga shi wa radiyallahu ta'ala da safi to ya taho da wuri sai yana so ya dan duba ya gani shin zai yi kuna a ga shehu ko kuwa ana cikin wani yanayi ya jingina da ɗaki haka yana ɗan kanta haka yana ɗan so duba sai ya jinin ɗakin yana rawa ɗakin da shehu yake zo yana ya jingina da jini sai ya ji jinin yana rawa yana motsi ya ce hankalinsa ya tashi kwarai da gaske to da ya duwa sai ga ashe shehu ne ya jingina da bangon ɗakin yake karanta qur'ani saboda qur'ani da yake ratsa jijiyoyin shehu da jininsa da bargonsa har ɗakin masu da ya amsa radiyallahu ta'ala karatun qur'ani duk tsoron Allah ka ka jingina da bango karanta qur'ani ya amsa to saboda haka kuma shi Ibrahim shine karshen masana Allah cikin karni na hudu bayan dubu shine kwarjinin dare da rana shine hujjar masana Allah manya shine goshin al'ummar Annabi Muhammad sannan shine mai taimakon dariƙar Shehu Tijani radiyallahu ta'ala anhu sannan shine ainihin zubda kuma kulasa natija ta mazaji manya cikin Allah sannan shi ibrahim shine mahudar rana ta ilimi da ma'arifa shine mahaɗar tekuna guda biyu na zahiri da baɗi marjal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yajiyan bi ma'ana baharul nubuwwati wa baharul ridayat khatimul anbiya ya zo khatimul awliya ya zo sai ga wani namiji kuma ya fi kowa shi waye to sai ka san shi sannan Ibrahim shi ne wani irin wato ado da Allah tabaraka wa ta'ala ke sa waɗansu irin mutane waɗanda ba su fi biyar ba a duniya tun daga farkon duniya har ƙarshen ana kiran su barazikul ashabul ummatul muhammadiyya su biyar ne tun da Allah ya duniya a waliye ba kamar su to adan da ke wuyansu da kuma adan da ke jikin kambansu na walita shi Ibrahim shi ne adan sannan shi ibrahim shi ne ya daga tutocin girma kowane iri tutar ta kyauta ce tutar ta tausayi ce ta ƙauna ce ta ibada ce ta ilimi ne ta ma'arifa ne ta ƙarfi ne hissan wa ma'ana radiyallahu ta'ala anhu sannan shi ibrahim shi ne wanda ita taro duk abin da irin raba kuma ya ita na ilimai a cikin sufaye baki daya in mutum yana mamakin wannan kamun bayyana shehu akwai imamul junaid imamul junaid ya zo ya tadda abu yazid al-bastami abu yazid nan saboda kafai tafsa a kujerar walita annabi yace duk wanda ya san sunanka hakikatan zai shiga aljanna sunan abu yazid al-bastami in an san sunanka hakikatan amma da imamul junaid ya zo Allah ya turo masa wata irin kaila da bakin da ya ce أدركت سبعين عارفا كلهم يعبدون الله تبارك وتعالى على ذن ووهم حتى أخي أبو يزيد لو أدرك سجيا من سجياننا لا أسلم على يديه نارس كمن يمن يمتنا الله سن كي سبعين سنة بوتا الله شكو وهم با وهم إذن وانا نام بفا وهم إذن الناس yake da abu ya zirin batsani ya rufe ɗaya daga cikin yaranmu da muka sanar da su Allah wallahi da ya musulunta a hannun shi ba kuma irin wannan musulunci da rage tunani ba musulunci na kowane lamari ga Allah to junaidi ne fa ya faɗi wannan shi da abdulkadir jini yana kan junaidi shi ibrahim radiyallahu ta'ala da ya je bagdad ya ziyarci shi da abdulkadir ina zaton ko shehu sani awal ko wanda da cikin hadimai shi shehu ai ce ɗan gidan tijjaniya ba a zuwa ziyarar wani wali sai ɗan gidan tijjaniya shehu ya ce a wani yanzu ba na zama mutum mai karamci ba tun sauka ta iya fata su da bukatar na fara gani ya zo tara yanzu dan na rako shi ba sai sai in yi laifi to to sai da abdulkadir jiyali din nan wanda yake cewa ma fi sababati man halun musta'zimin illa walihi al-alazz al-abyab shi ma ya san shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu shine dalilin da yasa ce wa inna rijalallahi kanu lida'ati har da shi a ciki dukkan mazajen Allah sun sunkuya suna jiran me zan ce ayi kawai shine abin sannan a shi Ibrahim radiyallahu ta'ala ne shine wanda Allah tabaraka ta'ala ya masa kambe da wani irin ado da wani irin kambe na zinariya kyakkyawa mai tsada ma'abocin isharori koyayyu ma'abocin fa'idodi masu girma ma'abocin fassarori masu ban mamaki da gigita hankali in shi Ibrahim yana fassara alkur'ani za ka ji larabawa abin wai larabawa ne kuma ake musu fassara alkur'ani da larabci to shine shehin mu kuma wasuɗan mu zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala udubi fardi rabbani arifi masanin Allah babba kuma samdani Sheikh Alhaji Ibrahim dan Alhaji Abdullahi dan Sayyidi Muhammad dan Sayyidi Madamba dan Sayyidi Bakr dan Sayyidi Muhammad Al-Amin dan Sayyidi Samba dan Sayyidi Riza dan Sayyidi Shamsuddin Maisin sai saidi humaid dan saidi habiballah dan saidi riba dan saidi ibrahim dan saidi sadiq dan saidi safar dan saidi batul dan saidi iddata dan saidi makamba dan saidi utubata dan saidi nafi dan saidi abdul qais dan saidi aqil dan saidi amir to shine wanda zamu faɗi abin da ya faɗi cikin yaban annabi amma kamar yadda muka faɗi farko ɗin nan lallai labudda mai magana kan fa'idar tijaniya kuma ba wai za mu faɗi ra'ayinmu ba ne za mu faɗi abin da shi shehun ya faɗi saboda dalili ‘yan uwa mun kasa yin ninkaya cikin tekun faila muna zaton in mutum ya ninkaya ciki ya lalace sai wanda za mu ɗan duba shi saboda dalili idan mun shiga cikin in ba mu ɗanyo magana akan wannan ba in muka shiga cikin diwani to in wani hankalinsa zai tashi don za mu magana magana da ta dace kuma da abin da muka duba to gara mu fara yin magana akan failar tuku hadisin wai abin da za mu faɗi rudu ne ko hayaniya ne ko ko a dama haka shehu ya ce shi ne dalili in an duba shafi na tamanin da shi za a gani al babu sani wa fi salasa fusulin al fasl al awwal wa huwa al fasl al rabi fi min fusul al kitab fi zikr al faidat al tijaniyati wa ma qala sahibuha wa ma qala rijalu tariqatihi ba'dahu رضي الله عنه وما يؤيد ذلك من الكتاب والسنة yace fasali na biyu a cikin fasalla guda uku shine fasalin farko wanda yake shine fasali na hudu kuma a cikin fasallan wannan littafi a cikin ambatan failar tijjaniya za mu gaya maka abin da mai ita yace in ji shehu shine shehu tijjani sannan za mu gaya maka ko abin da mazajen ɗariƙar suka ce bayan wafatin shehu tijjani Allah ya ƙara musu yadda sannan za mu gaya maka abin da yake ƙarfafa faila na alƙur'ani da hadisin manzan za mu gaya maka abin da yake ƙarfafa faila daga alƙur'ani da hadisin manzan Allah farko shi ya ce faƙulu sai na ce qad tawatar baina ashabi shaykh al-khatm tijani radiyallahu anhu haƙiƙa wato zance ya ji bayan juna kuma ya ɗaiɗaita tsakanin sahabban shehu tijanci kamakin waliyai Allah ya ƙara masa yadda wata gawala fi kutubin mu'allifi na fi ɗariƙatihi sannan zancen kuma ya jujjuya a cikin littattafan masu talibai a cikin ɗariƙa shehu tijani anna shekha radiyallahu anhu cewa shehu tijani Allah ya ƙara masa yadda ƙala ya ce ta ci zato على أصحابي حتى ركل الناس في طريقتنا في طريقنا أفواجا أفواجا wato faila za ta zo a bisa hannun sahabbanmu mutane za su rika shiga ɗariƙanmu wato tawaga tawaga idan wannan faila ta zo abin da zai faru kenan mutane za su rika shiga ɗariƙanmu tawaga tawaga ta ce ya zirfa ya zato wannan su yi za ta ma ya kunu alaihi min ad-diki wa shidda wannan faila za ta zo a lokacin mutane suna cikin gayar kunci da tsanani kuma wallahi abin da ya faru kenan ga wannan mulkin mallaka ga zaluncin sarakuna ga zaluncin nafsu ga zaluncin hawa ga zaluncin duniya ga zaluncin shaidan sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana da shi Ibrahim a duniya shi yasa idan mutum ya gane aikin shehu na ƙarshe ɗan ta bayi bayi su samu cikakken yanci mutum a kwance shi daga dabaibayin son zuciya a turawa Allah shi shi ne ma'anar faida in mutum ya zama ɗan faida kuma ya zama mai son zuciya da hayaniya da yaudara da zanne gaskiya da bayyanar da ƙarya da cin amana to ya zama masoyi kawai masoyiyar su za ta amfani shara abada amma ba haka aka so an fi so duk inda yan fa'ilan su ka zama kanana to shi ne shi ya ce radiyallahu ta'ala ya ƙara fa'il ibada ma'abocin ibadatul ahmadiyya ya ce wa kana ya ani dil fa'ila abinda shi tijani ke nufi da fa'ila an yuktira al-fathu wato fatahi zai yawaita ala ashabi abta hannun sabbansa wa kana yastab'idu zamanaha amma shine ibadat al-amaliya ya nisanta zamanin faila din wa qala shaykhana radiyallahu anhu shi tujan Allah ya kara masa hidaya ce kama fi risalatul fadl wal imtinan kamar yadda yazo a cikin wani littafi karami ana kiransa risalatul fadl wal imtinan shi ma yana da kyau yan uwa a same shi dan a san adabu na dariqa a limuwallafiha al-khalifatu sayyidi ali harazim ga wanda i wallafa ta khaliban shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu sayyidi ali harazim barrada radiyallahu anhu abin da yace inna mimma daminahu lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yabqa madaduhu fi muridihi ila qiyam sa'a yana daga tasirin faila abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yi wa shehu tijani lamuni madadin shehu tijani zai dawwama a hannun muridan shehu tijani har alkiyama ba kamar sauran dariku bane za ka ga kamar ɗariƙar a shaibaniya ta al'imam shibanun ra'i bayan ya yi wafati sai Allah da baraka ta'ala ita da kuma al'imamul junaidi imamul junaidi ya zama shine khalifa a zamaninsa bayan wafatinsa lokacin a samu khalifa a cikin ɗariƙatul junaidiya sai kuma aka samu magaji a cikin ɗariƙar ƙadiriya haka kuma bayan wata za ka samu magaji daga cikin ɗariƙar da su'iya aka samu magaji a cikin ɗariƙar rufa'iya aka samu magaji a cikin ɗariƙar nakshabandiya aka samu magaji daga cikin ɗariƙar shaɗariya aka samu magaji daga cikin ɗariƙar buyuniya aka samu magaji daga cikin ɗariƙar kalandariya to amma sai su jar jalla wal anu tun da ya zo bayan wafatin sa sai mahmudu tunisi shi ya gaje shi nauyin tajalli mai nauyi ya dinga kuka yana cewa ya fasa yana billahi allazi la ilaha illa huwa ma qadartu ma qadartu ma qadartu ma qadartu na rauke da girman Allah ba zan iya ba ba zan iya ba ba zan iya ba yau fashi sai bi ali tamas ne ya dauki halifanci haka ya tafi da shi bayansa sai ji abin nasar bayan sai ji shomar rubuci ya zo sai ji ibn al-arbi sa'iri ya zo sannan mahaifin shi ibrahim radiyallahu ta'ala sai ji ya dauki halibanci kamun ya fasi sannan sai ji abdullahi ibn hajar alawi sannan shehu suka yi rabi sannan shi ibrahim ya bayyana to wannan annabi ne idamun cewa madadi zai yanke a karkashin almajiran ka har alkiyama ta tashi ba za ta tsaye ga khalifan Allah ga wani kaza a wata dariƙa ba dariƙun su ba kaf sun zama dariƙun neman albarka ba dariƙun tarbiyya ba kamar yadda ake tsoro a dariƙar tijjaniya da yawa mafi yawa wanda ga suna yawan hayaniya muridan tabarruki ne ba muridan tarbiyya ba ne su duk inda ka ga muridai a dariƙar tijjaniya ana rikici da su wallahi muridan tabarruki ne ba su san komai a cikin ta ba neman albarka suke ba tarbiyyar ruhi suke nema ba rudu ne kawai to sai da ka abin da shi Ibrahim ya zo da shi tarbiyya ya zo da ita sahihiya a tarbiyyanci ruhin ka ka gane Allah to sai da ka shi ne ya ce wa an ta kuna dariqatu fi bani adam azyad min ashar ta'ala fi dariqin sannan kuma dariqar shi tijani za ta kasance a cikin bani adama wato fiye da dariqa dariqa dubu goma ita wannan tijani da dariqin za ta dinga resantuwa tana resantuwa tana resantuwa amma fa ba da sunan wata dariƙa ba dan yanzu misali kamar dariƙar qadiriyya kaga akwai sai bi Khalid Nashbandi ba qadiri ne dariƙar qadiriyya ki annabi ba shi dariƙa ya sa mata dariƙatul kharijiyya sannan kuma yana dariƙar Nashbandiyya ake kiranta dariƙatul qadiriyyatul kharijiyyatul Nashbandiyya kuma a lokaci da amma banda tijaniya ita ba haɗa ta da wata dariƙa yace kullum min talami zati ko ta ɗaya daga cikin dubu goma nan daga hannun almajiransa ne yanzu kamar sai di a sai di shi abakar sun bai da muka fara magana sa na waɗi ba ɗaya ba ba biyu ba har wata rana wani ma ya same ni yake mun magana ya ɗauka ina kitabun ra'asin shaki faɗi ya ɗauka irin wannan ne wai yanzu a ce mutum ɗaya ya zama kudubai tara aka zo kallon aina aka ga wannan na ce alawul mahu dan na za abin da ke nima ke in faɗa abin da zai je karar sai na ce to alawul mahu na juya na ci gaba da harkoki da saboda ba neman fahimtar yake ba dan Allah ya dunkule kudubi tare ya saka a cikin faɗi ba ɗaya ba ba biyu ba zai iya ranar alkiyama ya ce alkiyama ma a tafin hannun ka za a yi kuma kai ma kana ciki kuma da wuta da aljan duk suna cikin tafin hannun na kuma ba a ƙara wa hannun girma ba kuma ba a rage alkiyama ba Allah ya fi ƙarfin wannan duk sai da kai ce Allah zai abu ya wuce wasa to kaga izan rashin sanin faida shi ka janyo share ke wani tunani ke tare da da ya san faila ya san ma'anarsa to da ya ji wannan ma ya mutane to zai raka kowace ɗaya daga cikin hannun almajiransa wa kullu ɗariƙe kowace ɗariƙa ɗaya ta tafarrau ala ɗirƙin kasira za ta resanci ita ma abu ta ɗariƙu da yawa nuna ma'arifati duk kuma hanyoyin ba wai ɗariƙu ba ne a ce ɗariƙar kaza a a hanyoyin sanin Allah shi yasa almajiran shi Ibrahim radiyallahu ta'ala ne kowanne da irin abin da shi ya sanar da shi na ma'arifa kowanne kuma in yi miƙe za ka ce duk duniya ba kamar shi wallahi almajiran shi Ibrahim kowanne ya miƙe za ka ce duk duniya ba za ka ce duk duniya ba kamar shi shi yasa yana da kyau yan uwa a rinda yin adalci in ka ga wani daga cikin zaben jiya ya yi an abin ka yabe shi kai ma ai shehani Allah ya saka masa da alheri na Murtaniya yake cewa duk makamin da wani ya yi da'awa in dai ya fita a karkashin shi Ibrahim bani ne farko wanda zai sallama mai shekhani wanda suka san shi suka san faida yace duk abin da aka faɗi in dai ba a fita karkashin shi Ibrahim ba to na sallama to an fita shi ne abin ya zama ƙarya to saboda haka ya ishe kauji na rijalun sabiquna wani bawan Allah Allah ya gafarta miki almajirin shi a cikin ya faɗi cewa tun ran da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara yi wa shi Ibrahim kyauta ba ta taɓa yin minti ɗaya akan shehu ba duk sanda annabi sa shehu hular wadata shi Ibrahim zai cire wanda yake gab da shi wanda yake dab da shi shi za a azawa a kai zai ma wai ga ya gawa aka ba shi kuma annabi zai daina sa mai duk sakan annabi zai mai kyauta duk sakan zai ba almajirin shi sai da ka duk abin da yake tunani shehu kaza ne shehu kaza ne sai ji wa mun mishi ya faɗi laysa ma qad yuqalu fi ka bi mugnin wallazi la yuqalu laysa yuqalu duk abin da majzubai suke faɗi ai kai ne kaza kudiri fardi jani shehul islam sai ne ne yace wannan ba mai wadatarwa bane abin da ya cancanta a faɗi ba zai faɗi ba zora ta shi ne wannan sannan wa an ta kuna fil jannati ajrun min 20 alf dariqin sannan idan an shiga aljanna kuma albishirinka wannan annabi ne ya faɗi ainihin reshe reshe na dariqat tijaniya dariqu na ma'rifatullahi za su kai reshe 20 dubu 20 kai daga cikin kuma cikin dariqat tijaniya تتفرع بفروع كثيرة لا تريسن تبري رتا ديوا ila kiyami sa har alkiyama ta tashi la tan kadu abadan ko ba za ta yanke bara abada hatta yarsa Allah wal arda har Allah tabaraka wa ta'ala ya gaje kasa mun aliya da wanda yake kanta wa huwa khairu warisi wa khasiyatu yurd baqiyatun ila kiyami sa'a sannan ainihin asiyai waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya a cikin dalilin tijaniya za su dawwama har abada ba za su yanke wallahi duk abin da kan shi tijaniya ya faɗi a cikin dalilin tijaniya zai fa har yanzu abin yana har yanzu kuma har gobe har jibi sannan ya ce ma da mai islamu sauri matuƙar ana karanta wurdin kuma ana ambatan shi in ta haka lamu shi na rabbi Allah shi Ibrahim ya ce to magana shi tijan ta kare anan ya ce to wa hadhihi al-faydatu kaga ita wannan faila allati zakara shaykhuna wadda shi tijani shehu mai ambace ta qad takallama ashabuhu wa khulafa'uhu wa warasat asrarihi ba'dahu alaiha yace haƙiƙa wato manyan saban shau tijani manyan halibobin shau tijani manyan magadan asiran shau tijani sun yi magana a kanta bayan wafatin shau tijani wa kasirun minhum idda'aha bi nafsi shai ibrahim yace kai da yawa ma manyan saban shau tijani sun yi da'awan ma su ne masu faila saboda suna kwaɗayi ya zama abin da ke ciki Allah tabaraka ta'ala ya ba su shai yace to fa waqa fi kalamihim ittirabun sai maganganun suka kasa samun gindin zama sai maganganun suka dinga rawa sai wani ya ci aini ne mai faila kuma sai ka ga abubuwan da shi jani ya faɗi a kan mai faila bai cika su ba haka aka dinga yi sai ya ce wa qad waqaftu ala as'ilatin sa'ala anha al-allamatu Ahmad bin Muhim al-Alawi radiyallahu anhu hakika na tsayi ko kuma na duba na ga wata wasiƙa da aka tambaye shi wadda سيدي العلامة أحمد دم سيدي مهم العلوي رضي الله تعالى عنه يتنبيا الشيخ عمر الفوتي يتنبيا عمر الفوتي رضي الله تعالى عنه منها ga abin da ce as-su'al salis min qawli shaykh radiyallahu anhu tambaya ta uku daga maganar shehu tijani Allah ya kara masa yadda ta fi fayyatun ala ashabi faila za ta zo a hannun sahabbaina hatta dukulan na zai tariqatuna afwajan afwajan har dai mutane sun shiga tariqan mu tawaga tawaga ta fi hajin fayyatu wannan faila za ta zo wannan su ga ta mai kunu alaihi min ad-diki wa shidda wannan faila fa za ta zo sai mutane sun kasance cikin tsananin kunci da tsanani hal atata hadhihi al-failatu aka tambaye shi Umar al-Huti shin wannan faila da shehu tijari ke magana a kanta ta zo kuwa an hiya baqiyat ko kuwa tana nan dai tukuna shehu yace wa nafsu jawabi Sheikh Umar bari in gaya muku abin da Sheikh Umar al-Huti yace da aka tambaye shi sai ce wa ammal faidatu fa arju min Allah ilaykum an yakuna al murad biha an al abd al faqir wal imam al fatimi radiyallahu anhu yace ina guri ina guri daga Allah tabaraka wa ta'ala zuwa gare ku wannan ne failar abin nufi da shi wanda shi su ya ambace shi ya zama ni ne shi wannan bawa marukaci zuwa ga Allah jagora kuma jikan sai da faɗi mata zara ina zaton mai hailan nan da ake magana ba wani bane ni ne in ji shi umar rufuki saboda irin fatahin da ya ga Allah ba shi saboda tsananin fatahi fa yaƙi yake baya zama ko da yaushe cikin yaƙi yake amma kullum mutum dubu hamsin ke ba abinci shi umar rufuki ga fatahi ga kashahi ka duba dai ka gari mahu ka ɗauko jawar ma'ani ka gari mahu ran da sai ji mauludu fa'al ya gari mahu ya ji ce na ga littafin ka kuma na yi kwaɗayi ina buri a ce nima na samu da daddare da kyau mara rubutu ya shiga gida da daddare wallahi da asuba ya fito mai da shi ya rubuta tas tun daga farko a ƙarshe rimahu ka je ka duba ganin littafi ne guda lokacin da aka haifi shi Umar Rubuci ran da annabi ya ce Shehu Tijjani ya hau kujerar Kudbaniyatul Uzma Shehu Tijjani yana hawa yana zama mahaifin Shehu Umar Rubuci ta haife shi kuma a Mali da saukar Shehu Tijjani akan kujerar da saukar Shehu Umar Rubuci a duniya daidai ne shi yasa kawai fatahin shi da kashafin shi ya karfi sai ya zaci kawai wannan abin nashi shine mai faila bai san mai faila ya ninka shi biliyan biliyan biliyan ba radiyallahu ta'ala anhu akwai maganganu da yawa wanda yake ya kamata a basu to saboda haka aka tambayi shi Umar Rubutu ya bada wannan ansa to me ya faru amsa ta tabbata ko kuwa Shehu radiyallahu ta'ala ne yace to abin da ya faru intaha kalamu anan magana sa ta kare bi lafzihi kuma da lafazin sa ban kara komai ba sannan yace wa waqaftu ala ziyadatin ni na ga wata ƙari zada har sayyidul arabi ibn sa'i radiyallahu anhu sai di ɗin larbi sa'i ne bugotu makabiri shi ne yi wannan tsari ala abi bati shekh umar abu sa jawabin da shekh umar al-huti yayi wa qala biya abin da shi ibn larbi sa'i yace wa amma qawluhu fil jawab al-thalith amma kaga jawabin shekh umar al-huti a cikin amsa ta uku an qawli sayyidina radiyallahu anhu a cikin fadin shekh tijani radiyallahu anhu ta fi fayratun ilah faila za ta zuwa karshe fa arju ilah ina guri zuwa karshe فقد رأينا أصحاب الشيخ الكبار الذين أدركناهم يختلفون فيها yace to hakika mu mun riski sabban shau tijani mun ga sabban shau tijani manya waɗanda muka riske su sun yi sabani akan wannan magana ta shawar rubuci ba tsaye da jawabi cewa shine mai faila ba abinda suke cewa hal waqad amla shin ta faru ko ko bata faru ba wa kana ba'd man mara ila anna waqad sai zo sashen waɗanda suka karkata cewa faila ta bayyana ya kuli yana cewa yin da tuwa ƙarfi jila da shinjida alayi da shek muhammad al-hafiz radiyallahu anhu ita ce ta bayyana a ƙasar shinjida ƙasar murtaniya a hannun shek muhammad al-hafiz al-alawi radiyallahu anhu wa kan al-akharuna waɗansu ko suna cewa yaqulu suna cewa inna lam taqa sai ba tabaru ba failun na hayyan ruhu ba tazo ba da anna shekha qala dan shek tijarar radiyallahu anhu ya ce يدخل الناس في طريقتنا أفواجا ولم يخص بلدا ولا إكليما بذلك sai tijjar Allah ta'ala ya ce da faila za ta bayyana kawai kuma ya ce jama'a za su ta shiga ɗariƙan mu tawaga tawaga bai ce a gari kaza ba ku da kuke cewa faila ta bayyana a shinjiɗa ai shi su yana ce ga garin da za ta bayyana sannan ko da kuke cewa faila ta bayyana a gari kaza shi su yana ce ga ga ga ga ƙasar da za ta bayyana shi dai kawai ya ce sai lalata bayyana amma bai ce ga yadda abin yake ba kaga ibn arabi sa'i ne ya faɗi wannan ko baya cikin sabon shi shi ya ma rasu sannan waɗanda suka rike bayan suka zo sannan aka haifi shi ibrahim kaga balle a ce ma sun naɗa baki to yace bata bayyana ba lalle in aka duba wannan jari za a tabbata cewa lalle akwai matsala akan magana to sannan sai ce wal kullu baki ɗaya dai muttafiquna ala an yastabqidu zamanaha baki ɗaya sun haɗu akan an nesanta zamanin bayyana ta bai ba wallazi na ta'aqqalu abin da ya kamata mu hankalce shi mu fahimce shi shi ma balagana an shekh a cikin abin da muka rasta daga shehu tijani annaha ila al'ana lam taqa ibn arabi sa'i yace kai har yanzu dai bata bayyana wa inna ma yakunu wuqu'aha inda zuhurul muntazab sani dai cewa bayyana faila zai zo ne lokacin da imamu mahadi zai bayyana har su tafsiru turk dariƙan wahida lokacin da dariƙun su zai kawai za su zama dariƙa ɗaya to lokacin ne faila za ta wallahu alam shi ma ibn arabi sai yace amma dai Allah shi ne masani kullu to anan shehu zai magana yace to duk kowa ya gaba gane ita nan eh shi ne ma'anan kullu to kowa yayi magana ni kuma nace qad dakhala an-nas fi dariqati afwajan haƙiƙa mutane sun shiga ɗariƙar tijjaniya damfau tawaga tawaga wala Allah nusku turki wala Allah shafi wa ɗariƙin sufaye idan lam yabqa wahidatin min ha man yuslu li tarbiyati idan aka ce yau ya wanzu babu wani ɗaya daga cikin ɗariƙun waliyai da ya inganta yi tarbiyya kamar yadda na faɗi farko ɗariƙun sufaye kaf sun zama ɗariƙun tabarruki ne ba ɗariƙun tarbiyya ba wallahi shi yasa kake gani za a iya samun ƙari yanzu kamar ɗariƙar qadiriyya Allah ya ƙara mata albarka ba ma su kan kowace ɗariƙa a shi da alƙadar jiyali radiyallahu ta'ala ba shi bane yaman je akwai sayyidi abdussalam al-faituri shi ma yana da ɗariƙa ana cewa ita ɗariƙatul faituriya faiturin nan masoyin annabi ne saboda tsananin kaunar annabi idan ya tuna annabi sai kama banki to in yana yi wa annabi yabo sai dinga tukai kirjin har sai da kirjin ya dinga lotsawa ciki in yana kiran annabi yana tukan zuciyar shi sai kirjin ya dinga lotsa wata rana yana kwanta sai ruya annabi ya nuna masa bangon shi kaga bandiri dan ran da kaunar mu ta kama ka daki wannan ka dinga tukan kirjin wallahi da ya farka sai ga bandiri da ya ɗauka idan yana ban annabi yana dukan bandiri tashi sama yake to shi kuma ba kadire ne to saboda wannan albarka kuma dama shi bandiri yana da asali dama so da ka abinda kadira suke daidai ne kana ɗauka wani rudu ne ko na to kaga shi su jari shi shi shi da ga jeli ne ba to haka su za a iya wani mafhumi babba ya zo da wani abu a shigar amma tarikar tijjaniya ba wanda ya isa wallahi ba wanda ya sa a ta haila da mun jiran shi ran suke maganganu na rudu a kai da ma shi tijani ya faɗi ta gashi ko muna karanta da ma ce za ta zo to rikicin dai ba a san wani namiji bane amma shi shi tijani ya san shi kuma yana daga abin da ya sa aka gaji ko a bayanin shi tijani ya ce yana da wahala fahimta a duniya yana da wahala fahimta a lahira shi wannan namijin to sai da haka shi ne ya ce to وقد شوهد في هذا الزمان حقيقة أنجني أتكون وانا زامني من البيئي أنجد أنني والشدة أنجد أنشي والشدة أنجد أنني ما لم يشايره كثير من الكبار أنا من بديوة دقا من يولي المزيكة لأن بس تقدر من أي ولا أنا نمبر وهل الشيء إبراهيم رضي الله تعالى عنه يشاء والله تالله باب وان يشاء باب رضي الله تعالى عنه sannan irin kuncin da haddin yi ana ci kamun bayyana fa'ila haddin yi an ci saboda tsannin wahala sannan ga wahalhalu ga abubuwa dai to da fa'ila ta bayyana duk Allah ta barka har ina yana faɗi fadiyyu fa'ul jawrul azim fa inna bi faydi yanalu dinu gham alwa'i to saboda ka duk waɗannan abubuwa shine shehu yake nusar da mutane yake ƙara ganar da su su gane hakika an gani a cikin wannan zamani bi ma'ana wato bayyana ta shi ba zai fito fili bane ya faɗi wannan saboda wasu dalilai min biki na kunshi wa shiddata da tsanani malamin shairu kafir min al-kibari tsananin da duk manyan nan dake da awa failan nan ba ta gani irin wannan tsananin ba ni na gan shi adrakna mu mun rasu wannan allazina adrakna waɗanda muka rasu wallazi waqa min kasratil fatih kuma abubuwan da ya afku na yawan fatahi fi ashabi shaykh a hannun sabon shi tijani wal ma'rifatu billahi da sanin Allah tsantsa wal istigraqi billahi da nutsuwa cikin Allah mutum ya manta da kanshi mutum ya kasa ganewa ma wani hali ke ciki mutum kwana 40 bai ci an ce bacci bai ma sani ba bai san ma shi a duniya ke ko a kiyama yake ba bai sani ba ba a taɓa samun yawan irin waɗannan ba billahi cikin Allah bi rabbi kulli ma fiya da watsar da duk abin da ba Allah ba ma waqa hi dariqati na kaddu fi ma a'lamu min zuburuja ila yawmina hadha tun tun daga bayyanan mu ba mu taba ganin irin wannan fatahi ba da wannan irin istigraki da watsar da wani Allah ba mu taba ganin an samu mazaje irin waɗannan ba kamar abin da ya faru bayyanan mu ko an taba gani wallahi tallahi duk waɗanda suka yi da'awa faila idan sun ji aliyu sun sami miki wallahi duk sai sun ku- sun kuya masa wallahi duk masu da'awa faila nan ake maka yau gashi wasu rin bai ya doso wallahi kowa sai ya duka wallahi har sai ji aliyu tamasili har sai ji muhammad al-gali har sai ji muhammad al-hawaz al-alawi din da ake magana cewa ya kira faila har sai ji abdurrahman barrada duk waɗannan manyan wallahi idan wani daga cikin waɗannan ya wallahi sai sun sun kuya to sai da haka shine yace to wallazi waqa'a min kasrat al-fatih sani dai cewa abin da ya afku na yawan fatahi ji a fadi shi a cikin sabon shi tijani em to na'am wa zalika fadlullahi yuti man yasha shi wannan ba dabara na bane fadalan Allah ne kuma fadalan Allah yana ba wanda ya ga dama wallahi bil fadli azim ubangiji ma abokin falala ne girma ne wa qadid da ahali nafsi al-arif billahi sayyidi muhammad al-hafiz bin khair al-alawi hakika muhammad al-hafiz shi ma yayi da awan faila shi da kansa shi nazami a cikin wasu baitukan shi wa ashara ila ba'da awsafi sahija har sai da ya nuni zuwa sashen sifofin mai faila din wadana ba kuma ne ne ta fa qala abin da yace har annani ana allazi qad zahar min al-ula amruhu qad ishtahar وصاحب الفيلة آخر الزمان وفائق الرجال في علم القرآن وأفردني في الثلاثين سنة وأيقظ القلوب بي من السنة أبن دشي تتنى ويحب قدر أنني سيواني أنا الذين وأنن دك الظهر حقيقة نبين من الأولاد كما ذاك الفرقو أمرهم يقن دلمر يفق قد اشتهر حقيقة يا شهر وصاحب الفيلة وانين صاحب الفيلة كنت أنكو هاي بدأ إنجامكو akhir zaman wanda zai zo ƙarshen zamani wa fa'iqir rijali shine wanda zarce magaji kaf fi ilmi alqur'ani a cikin sanin alqur'ani an yi haka ko ba ai ba sai gashi ma ba shi ba ma ka duba yara da suke haddace alqur'ani ka duba yara kanana da suke haddace alqur'ani maulan mutum ɗari ya ishe ka ishara kawai ko ba je ko ina ba yace wa afradani fi 30 sana ubangiji tabaraka ta'ala ya fitar da ni ya kadaitar da ni a cikin ina da shekara 30 kaji ba shi yana da shekara 30 ne shi Ibrahim kuma yace wa qad tamma fati inda mahadi wa qad anat jami'u rijalul gaibi ta ta kazabi ni fatahi na ya fita tun babata na goya ni tun ina ganin goyo na samu kamala shi ko wai ta gani wai yana yana gwaninta ne wai na wai ga shi na kai shekara 30 wai a shekara 30 ne samu kamala ga wanda shi yana zanin goyo ma ya samu kamala wa aita zal qulubi min min sana sannan Allah tabaraka ta'ala ya farkar da zuciyoyi da albarka ta daga baccin rakkana ila akhir nazari har zuwa ƙarshen nazarin sa wa qad da'a nafsi ash-shaykh al-akbari haqiqa shaykhin nan mafi girma yayi da awafaila shi ma akan kan shi wal kibrit al-ahmari wanda yake wato jazzaira ne ko kuma mai curi ne mai wahalar samu shi wannan shi shekhi wa sayyidi kuma shehi na ne shugabana ne alhaj abdullahi bin alhaj radiyallahu anhu shine baban sayyidi muhammad al-mushi fakar kala hakika da bakin sai rabi innahu kushifa lahu an masa kashafi an al-faidati abta wannan faila wa ra'aha nafsi ya ganta akan kansa wa sare ya duluba ya zama yana ta neman wannan faila fi kulli man wajada min min salamizati yana ta nema cikin almajirai duk wanda ya zo ka ban dalika ko yana nema ya ga dai ko wannan ne mai failan nan tun da shi ta kubuce mai walamma alima bi qurbi wafati lokacin da ya gane wafatin sa ya kusa radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda walam taqa ba faila bata bayyana a hannunsa ba alima sai ya gane anna cewa faila tabqa fi talami da zata zata wanzu a cikin almajiran sa fasara sirr taqdima sai zama yana tawaye ta kaddamar da mutane kowa zai kaddamar da shi sirrin alif tawassul ya yana so ya zama yana daga alaka ta wasu dan zuwa cikin faila وذلك السبب جولان wannan shine dalilin yi shi wayo da shi shi Abdullahi bin Lahad al-Alawi din gai yaje wannan kasa yaje wannan kasa duk dan ya hadu da mai faila ashe ma ana kusa wa qala fi zalika ashiya sai shi Abdullahi bin Lahad al-Alawi ya faɗi maganganu la tukutabu fil awraqi ba su rubutu a takarda wala tunzaru bil ada'i sai ko da a rubuta su ma ba za a iya karanta su ba ba su karantuwa ba a iya ganin su da ido واما الدلائل من الكتاب والسنه اما شيء كا واما الدلائل من الكتاب اما كذا دليل فيلا القران ان بك سني بابا mu gaya maka dalilin faila ma nan sakh min ayatin aw nusaha na'ti bi khairin minha aw misliha faila ke yanzu wasu za su ah, ya khatimul awliya ya zo amma ko za su ce ga wani abu sai a ce maka ma nan sakhmin ayati aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha ba mu taɓa shafe wata tajalli daga cikin tajalli ya san rabbaniya ba sai mun zo da daidai da ita ko kuma wata dalita tajallin shi ne aya so da an zo da shehu tijani Allah ta baraka ta mai iko ne don ya kawo samun zaune to sannan aya ta biyu a cikin dalilan faila fa sawfa yatillahu bi qawli yuhibbuhum wa yuhibbunahu da sannan Allah da barka ta'ala zai zo da waɗansu jama'a waɗanda suke son Allah kuma Allah da barka ta'ala yake son su ita dai failan nan shi ma wannan ayar akwai maganganu yamma ne yayi faqad wakkalna biha qauman lafi biha bikere sannan kuma wannan ayar ma tana isharar ne zuwa faila faqad wakkalna biha haqiqa mun kau mun wakkalata mun sanya ta a hannun suwa kauman waɗansu jama'a lafi biha bikere ba su inkaranta ko ba su kafirce mata ba wannan ma akwai magana sannan ya ce kuma wannan ayar ma tana nuni zuwa faila wa akari na minhum lamma yana haƙubi an gano wa akari na minhum kuwa minhum din khatimun nubuwati wa khatimun wilayati to wannan wa akari na minhum din sahibul faidati kar mutum ya ce a ake karanta Qur'ani kuma ake fassara wani haka annabi ya ce kulli ayatin zahiran wa batina wa haddan wa madlan kowace aya tana da fassara zahiri da batini da haddi da madlani sannan ƙarshe ko kuma kusa da ƙarshe shi Ibrahim ya ce to kuma akwai ayar da take cewa idza jaa nasrullahi wal fathu to kaga wannan nasara da fatahi sure faida idan idza jaa nasrullahi wal fatu idan taimakon Allah da budi yazo wa ra'aytan nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan maganan nan shi Ibrahim ya ka samu zai je kasa ka ji mutum dubu hamsin sun musulunta ga yanzu jikansa al-imam Hassan kasa ɗaya suka nan ce mutum dubu kaza mutum dubu kaza a lokaci ɗaya sun musulunta an ne wannan fahimtar kenan saboda haka yadda kaga zahiri ya ci gaba to haka can ciki ma haka aka ci gaba to sannan shi kuma yace to karshe kuma Allah tabaraka ta'ala ce wa ya khaliqu ma la ta'lamun in duk ku gane ba Allah ce zan halicci Allah tabaraka ta'ala yana halitta a wanda ku sani ba to shi Ibrahim shi ne abin da ku sani ba kun san khatimul anbiya kun san khatimul awliya to kuma sai wa kuma to ma la ta'lamun to fa ha huna ishara to shi Ibrahim yace to anan fa yan faila kuna da aiki akwai ishara anan liman nawwara Allah basirata ga wanda Allah tabaraka ta'ala ya haska idan ya zuciya shi to ayyidu ma taqaddama wata take karfafa duk bayanin da ya gabata wa ilayka istikradi in dai kai dan faila ne na gaskiya to ka fitar da ma'anonin waɗannan ayar wa sallim taslam ka sallama mana ka aminta kawai ko ka ga da mu ka faɗi to saboda haka ina ganin ya kamata mu tsaya magarba ta yi eh saboda haka ya hakuri gashi ba mu idan mutum bai santa ba kuma ya zama a cikin ta zai zama abun tausayi wallahi dole yanda ake istijraki din nan kai ma sai kai shi kuma istijraki bai yiwa sai da hidima wallahi sai kai soyayya kai hidima zai yiwa kawai kai ta yawo haka kawai kai ta hayaniya za a tashi kiyama ka gan ka wobi ba komai za ka shawarci da ayana su halla zuwa ku muhammadin to saboda ka yan uwa wannan mun taba shi ne tabarrukan saboda nan ne gidan da faila ta fara tabawa shi yasa muka ce kamun mu shiga diwani za mu yi magana akan faila saboda idan mun shiga diwani za mu yi magana ne akan shehu gwargwadon abin da ya kamata ba za mu rage komai ba in mutum ya ji maganar mu ta yi nauyi to ya sake duba kashin albasin nan da kyau ya san haka fa'ilar take ko ku alhamdulillah an ba shi mai mana addu'a
usul jami'il mafikin bi محمد رسول الله أعلى وأرفعه لا إله إلا الله وصول جميع الماسكين بهبليا
تحققه من لم يكذب بربها وجلبي فيا في المعارف لم ترم فقد كاثر الأقداب عند ارتساويا لا إله إلا الله بفضل إلا الناس جل جلاله وحب رسول الله تاه نبيا ولدت يمينا إنني لا يحبني سوى أسعد والأكس فيها لببيا لا إله إلا الله وقد علم الأقوام أني خديمه فوصلي هدي بالله يلقى بوصليا وما قلت هذا دون إذن وإنني لأبتم سرا لا يباه لغيري يا لا إله إلا الله وذا كله منه بسياد مرسل عليه صلاة الله والتول شانيا محمد رسول الله عليه السلام الله اللهم صل على الحمد لله لك ولا الله يساك على الخير abin da ake bukata kenan ai ma zuciya a yi musu tarbiya a barkakar da su a sa Allah ciki abin da ake bukata kenan taruwanmu a nan ba wani abu bane ya hada mu illa san Allah san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda muke ji daga bakin maulan musu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wanda malam shehu ya fassara kuma za ka ga duk abubuwan da aka faɗi a nan manyan-manyan maganganu ne masu zurfi amma kowa ya fahimci abin da ake nufi ko da yaro kankani ne cikin jama'an nan da shi ibrahim yana jin abin da ake faɗi kuma yana fahimtar abin da ake faɗi kuma ya san inda aka dosa to irin tarbiya ta shi ibrahim kenan saboda haka alhamdulillah maksudin mu kenan shine saboda yanzu an dawo yanzu ana son a manta da maganin faida ba a ganin tasirinta ba a zikiri ba a agurar da mutane zuwa ga Allah ba na tatantarwa zuwa ga Allah babu irin wannan abubuwan duka kuma duk wannan ya ja da baya so amma idan aka dawo har yanzu dai wannan turani wanda aka karanta na maulan mushe ibrahim radiyallahu ta'ala anhu shi an karanta ta kuma da yawa waɗanda suke karanta ta suna sanin fasaranta suna sanin ma'anonin diwanin ma'anonin abin da shehu yake faɗa kuma ga wannan baitin da aka karanta shi a shehu yake fada na fa'anniyar asirara to kuma duka dai in an duba cikin jama'a shi ibrahim duban da ka bin shi cewa shi almajirin shi Ibrahim ne za ka ga bawan Allah ne kamili mai jin tsoron Allah ne wanda yake wato za ka ga wannan cikin tafiyarsa cikin mu'amalansa cikin maganganunsa cikin dukan ayyukansa to ko da karamin yaro ne to haka shehu ya zo ya zamana ya wato ya cire mana wani kowane canji ya cire mana shi mun shiga cikin yalwa cikin mun fita daga cikin dabaibai mun fita daga cikin kowace wahala to alhamdulillah haka shehu ya kawo mana kuma gashi an fara kuma za a ci gaba da yi kuma insha Allah ba za a yanke ba kuma za a dinga amfanuwa za a dinga karuwa to Allah ya saka malam shi alkhairi kuma masu zuwa suna sauraro su dinga sarkaka zukatansu su dinga ajiye hankalinsu su dinga tsamun nakuwa saboda samun wato hakikanin abin da ake bukata Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara mana san shehu Allah ya kara mana san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya raya mu a cikin san shehu Allah ya raya mana cikin san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya raya mu mu zamana muna son su muna yin biyayya gare su albarkan rasulullah mun gode Allah ya saka da alkhairi saboda haka kamar yadda aka faɗa za a ci gaba da yi ko da yaushe ko da ina nan ko tafiya ya kama ni bana nan za a zo a zauna a ci gabatar da wannan wato aikin saboda dai zama na hasken taura zai ci gaba da haskakawa kuma dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa addini yana karfafa ga matasa haka nan ma komai wato hatta faidan nan wato tana karfafa wajen matasa saboda haka a rike kuma kun ji dai abin da shehu ya fada kuma za a ci gaba da ji wannan an fara ne kuma za a ci gaba da wato karatu karantar wannan kuma insha Allah komai da komai za a ji kuma za a fahimta Allah ya saka da alkhairi mun gode mu karanta fatiha ma salatul fatiha fatiha ma salatul fatiha bismillahir rahim alhamdulillah rabbil alamin wa rahmatul alamin ya kuma ibn siratul mustaqim siratul ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله قدره ومقداره العظيم muna jiran babban bako iyayana wanda zai zo yi wazifa tare da mu nan sai da ali dan shirin surin mai yana kan hanya zai zo nan yi wazifa tare da mu kuma muna saurare shi kuma duk wanda Allah ya ba shi dama wanda ya bai da wani uzuri zai iya tsaya yi wazifa tare da mu samu albarkan juna kuma idan za mu ji wani abu daga gare shi ko yi mana addu'a ko wani abu dai alhamdulillah sai mu ji Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullah shehu ya ce godiya da yabo sun tabbata ga Allah ubangijin talikai godiya ta tabbata ga Allah karo biyu sannan godiyar da ake da gabbai ita ma ta tabbata ga Allah duk abin da kuka samu na ni'ima ku sani daga Allah ne salatin Allah ya tabbata bisa ma'aikin Allah abin yabo sama da ƙasa kuma ɗan Abdullahi tare da alayensa da sahabbansa waɗanda suka yi ƙoƙari cikin ɗaukaka addinin Allah yaƙi kala biyu yaƙi babba da yaƙi ƙarami Allah ya ƙara yadda a bisa ƙudubi abin ɓoyewa barzahi sananne abin sani majibincin lamarinmu shehinmu Ahmad Tijani kuma Allah ya ƙara yadda a bisa dukkan sahabbansa tun daga alifin ɗinsu zuwa yaɗinsu tun daga hemin ƙaf ɗinsu ila zuwa tun daga gabas zuwa yamma na'am Allah ya ƙara yadda a bisa majibincin lamarinmu albarkan lokaci kudubin kudubai gausi wanda ita taro dukkan asirin masana Allah hasken ma'abota sunna ma'abocin alkur'ani mai tsananin bauta ga Allah da gaske mai yabo ga manzon Allah da gaske majibincin lamarin ni'imanmu shugabanmu majibincin lamarinmu shine alhaji ibrahim wanda ambatansa yana biyan dukkan bukatu kuma ambatansa yana saukar da rahama manzo Allah yana cewa yayin da ake ambatansa da haimana garta to rahamar Allah tana sauka na'am wata rana wani mutum ya zo wurin wata runduna na'am na'am imamu jiraid wani mutum ya zo wurin imamu jiraidu sai ya ce da shi annabinka yana cewa yayin da ake ambatan managarta ramar Allah tana sauka lokacin da ake mata Allah shi ne yake sauka na'am sai sai imam junayd ya shiru ba amsa na'am ya shiru ya suma na'am ya suma saboda wannan tambaya shi wannan mutumin da ya tambayi imam junayd ya ce da shi annabinka wato sayyidina khadr ne malamin annabi Musa domin shi ya zo kamun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka shi shehi ya ce na ce an batan shi Ibrahim in ji shi shehu sirrin Aliyu radiyallahu anhu yana biyan dukkan bukatu an batan shi Ibrahim yana saukar da rahama ‘yan uwana cikin Allah, kun ga wannan shekara, na zo don in ziyarce ku ziyara keɓantacciya, ban je ko ina ba tun da na zo. Na je Legas, ‘yan uwa da yawa sun nemi in je wurinsu a ƙasar wato ƙasashen yarbawa. Sai na yanke tafiya ta zuwa ƙasashen yarbawa. Sai na zo don in ganku. Na zo in ganku don Allah cikin Allah da Allah. Ni na son cewa wannan da'ira taku ba ta taru ba sai don Allah. Da yawa daga cikin mutane. suna tafiya wurare daban-daban amma ka ga nan babu wanda zai zo nan sai wanda Allah ya zaba wani daga cikin mutane makusanci ne sosai da wannan zawiyar amma ba zai iya zuwa nan ya wajifa amma ka ga duk wanda izo ya halarci wannan da'ira ko da yaushe yana zuwa to ya sani cewa Allah ne ya zaɓe shi ba dabaran shi ba ne Allah ya yi nufi cikinsa wato ya raba shi da dukkan matsala Allah ya raba shi da talauci Allah ya raba shi da ainihin bakin ciki ya ci shehi ya ce ban faɗi wannan ba don sha'awar zuciya ya ce wallahi na faɗe shi ne cikin Allah da Allah ga Allah ‘yan uwana
الله تبارك ku وتعالى sani cewa Allah tabaraka wa ta'ala
يقرب عبده yana kusanta bawansa
في ذكره a cikin ambatansa يتقرب إليه وهو يتقرب إلى إلى إلى ربه yana kusanta shi shi kuma yana kusanta zuwa ga ubangijinsa وذكر الله kun ga ambatan Allah
أكبر عبادة shi ya fi kowace ibada girma وليس له وقت قاصر kuma shi bai da lokacin da za a ce bai kamata ka yi ba ولا يحتاج طهارة kuma bai buƙatar tsarki ولا يحتاج أي شيء bai buƙatar komai اذكر الله ku ambaci Allah في كل مكان a ko'ina kuke وعند كل مكان kuma a daidai kowane wuri وأينما كنت duk inda kuka tsinci kanku فاقبله za a karba لأن الله يقول dan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce فاذكروا الله ku ambaci Allah ambato mai yawa
إذا kun ga inda abin haka yake إخواني yan uwana أوصيكم بكثرة ذكر الله ina yi muku wasiya ku zama masu yawan ambatan Allah أح- أحسن mafi kyau أن يجلس الإنسان wato mutum ya zauna ويتحدث في الدنيا ya rika ambatan duniya yana tunaninta ويقول ya ce راديو فلان قال كذا wato a rediyo wani ya ce kaza وفلان آه، انتخب رئيسا wane ya yi wato ya زama shugaba ورأى- ورأى- و- و- وفلان صار صاحب المجلس wane kuma ya zama ya samu wani makami وف- وفلان تزوج بفلان wane ya yi aure ya auri wance منذ الصباح tun daga safe إلى المساء har yamma ta yi ترسل هذه الرسائل kana ta tura waɗannan wasiƙu إلى الله تبارك وتعالى zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ne ثم تدوم عليه sannan ka dawwama gare shi هذا بلاء عظيم wannan bala'i ne babba اذكروا الله كثيرا kai ku ambaci Allah da yawa
إن ذكر الله ku sani cewa ambatan Allah
الله يقول في الحديث القدسي Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi cikin hadisul qudsi إذا ذكرني في نفسي idan bawa ya ambace ni cikin ransa ذكرته في نفسي za a ambace ni cikin raina وإن ذكرني in ya ambace ni في جماعة a cikin jama'a ذكرته zan yi- ni kuma zan ambace shi في جماعة خير من a cikin jama'ar da ta fi tashi جماعة eh fiye da tashi إذا to in dai haka yake أن تذكر الله ku ambaci Allah ولو كنت في عمل ko kana cikin wani aiki أن تذكر الله ka ambaci Allah kawai الله يذكرك Allah zai ambace ka أهل الدنيا yan duniya إذا صاحبوا كبيرا idan suka abotaki wani babban mutum كل واحد يجلس kowane ɗaya daga cikin su zai zauna ويقول رئيس فلان صديقي zai ce ai ai shugaba ne abokina ne ويذكر ذكره zai ta yawan magana shi وإذا ذكره رئيس مرة واحدة idan ya ambaci wannan shugaban sau ɗaya فأخبر بذلك sai aka ba wannan shugaban labari دخل في قلبه فرح zai shiga wato farin ciki zai shiga zuciyar shi الله هو الملك الملوك to Allah shine sarkin sarakuna قولوا لا إله إلا الله ku faɗi gaba ɗaya la ilaha illallah
وقد قلناه في جماعتنا hakika mun faɗi a cikin jama'an mu الله يقول Allah yana cewa ni shi ma zai ambace mu يذكرنا جميعا ya ma ambace mu baki ɗayan mu والحمد لله to mun gode Allah tabaraka wa ta'ala إخواني في الله yan uwana cikin Allah أكثروا صلاة على النبي ku yawaita salati bisa annabin Allah إن الله تبارك وتعالى cewa Allah tabaraka wa ta'ala يصلي على نبيه yana salati bisa annabinsa مع الملائكة kuma yana yi tare da mala'iku مع المؤمنين sannan waɗanda suka yi imani حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم kai har dai shi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama يجب عليه shi ma ya wajaba gare shi الصلاة على نفسه yi salati bisa kansa لأنه من المؤمنين dai shi ma yana cikin muminai لذلك to saboda haka أكثروا صلاة على ku النبي yawaita salati bisa annabin Allah sallallahu alaihi صلى wasallam عليه duk wanda yi salati ga annabi صلى الله عليه عصرا Allah zai mai salati goma إلى أن يدخل الجنة har dai ya shiga aljanna إلا أن sai dai الذين أحسنوا الحسنى wa- وزيادة waɗanda suka kyautata abubuwa kuma suka yi ƙari cikin wannan أكثروا صلاة عليه to ku yawaita salati ga annabi إخواني في الله yan uwana cikin Allah إن الدنيا وما فيها ku sani cewa duniya da abin da yake cikinta ذنوب duk zunubai ne حتى وجودك har samuwar kama zunubi ne ذنوب shi ma zunubi ne ماذا يغفر الذنوب to menene zai gafarta maka wannan zunubi أن تطلب الغفران ka nemi gafara daga Allah عند الله a تبارك wurin Allah tabaraka wa ta'ala لذلك to saboda haka جمعنا الله هذه Allah ya tara mu wannan taruwa في وقت في طريقة ما تجاني a cikin ɗariƙan mu ta tijjaniya الذكر استغفار azzikiri wato da da istighfari والصلاة على النبي da salati bisa annabin Allah ولا إله إلا الله da kuma la ilaha illallah عليكم بهذا أيضا ina muku wasiya ku rike ta a koda yaushe من دام عليه duk wanda idawo ma bisa wannan لا يكون فقيرا to ba zai zama talaka ba ولا يكون جائعا ba zai zama mai jin yunwa ba ولا يكون بئيسا ba zai zama mai bakin ciki ba لا يغضبه الله أبدا kuma Allah ba zai fushi da shi ba har abada هؤلاء الذين ينكرون kun ga waɗannan mutanen da suke inkari ذكر ذكر آه، صلاة استغفار والصلاة على النبي suke inkarin istighfari da salati da la ilaha illallah بدلوا wato canjin بدلوا في في أوقاتهم أيضا wato suna canza lokacin su ne kawai الكتب الذي أرسله بن باز إليهم wato littattafan da zumba zai aiko musu daga maka أذكار كثيرة zikirori ne da yawa ولا ينفعوا amma bai amfana su لأن ليس لهم إذن domin bai da izini ke bayarwa حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم har ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama قبل أن ينادي إلى الله kamun ya koma zuwa ga Allah وجد الإذن ko kamun ya kira halitta su ba Allah sai da isa mu izini daga Allah وداعيا إلى الله بإذنه Al- وسراجا منيرا.
Allah ya faɗi manzo Allah mai kira ne zuwa ga Allah da izinin Allah kuma fitila dai mai haska duniya يقولون shi wato suna cewa دعوة مستجابة wai da awatul mustajaba sunan wanda tayi وأذكار أيضا da wasu zikirori kuma قالوا أذكار رسول الله suna ce mata wai askaran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam من أمركم بها؟
to waye ce ku yi
استرعوا الكتب استرعوا الكتب na kun duba da takafai ne هم استرعوا الكتب na ku- na kun kun kun sai sun sai da takafai ne وأخذوا suka dauka وبدأوا يذكرون suka fara karantawa ولا يعرفون العدد kuma ba su san adadi ba ولا يعرفون النفع ba su san amfanin shi ba من من شرب الدواء duk wanda ya sha magani بدون إذن الطبيب ba tare da izinin likita ba يشرب أقل أو أكثر bai san ya sha kaɗan ko ya sha da yawa ba إذا شرب أقل in ya sha kaɗan لا ينفعه to ba zai amfani shi ba وإذا كان كثيرا in kuma ya sha da yawa يموت to zai mutu والقرآن يقول alkur'ani yana cewa ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة kar ku kuskura ku jefa kanku cikin halaka عليكم ina muku wasiya أن تتركوه ku bar wannan إخواننا في الله yan uwanmu cikin Allah